ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na Imam al-Barbahari rahimahullah za mu tashi in Allah da sabon babi ne ko yawa akan matsala ta ɗari da goma sha bakwai ina jin haka in mun gama wancan na da sha shida قال المؤلف رحمه الله وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس وalaihim fattabis malaikun cewa a wannan matsala bayan a wacce makaranta satin da ya gabata ko jiya cewa ana gargadinka ana kashedinka da karka je ka zauna a gurin malaman mantiki malaman ilmul abin nan kalam masu zantuttuka na azanci kuma suna danganta shi da addini babu aya babu hadisi suna bawa hankalinsu dama a cikin dukkan abin da ke na shari'a ne to an haɗa ka zama a gurin su domin karka je ka fitino daga maganganun su sai ya kawo gaba ta gaba shine ana maka alayka ma'ana falzim ahlul asar kai zama tare da mutane ma'abota hadisi malaman hadisi ɗaliban hadisi da malaman su ma'ana haza ahlus sunna kenan wal jama'a ko wanda wancan ne yake ma yake cewa ahlul hadisi هم أهل الرسول وإن لم سهبوا نفسه أنفاسه سهب yace malaman hadisi da kuma ɗaliban hadisi to su ne asalin jama'ar manzon Allah idan kana so ka san su wane ne jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su ne malaman hadisi da kuma ɗaliban hadisi su ne wanda duk motsi na rayuwarsu suna danganta shi suna nemo dalili da hujja ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma ana karantarwa duk ba za a yi wunci ɗaya biyu ba sai ka zan ce kala rasulullahi ta ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ya ce sallallahu alaihi wasallam haka kuna cikin yi wa manzon Allah salati ko da yaushe ana samun haske da daraja da kuma salala daga ubangiji inda ya tabbata cewa yi wa manzon Allah salati kwaya ɗaya tak Allah zai ma guda goma salatin Allah kuma a yau bawansa a gaban da Allah babu wanda ya san ma'azi da adadinsa na ba ta an gane to haga shi zama da malaman hadisi ko zama da ɗaliban hadisi shine babban riba a wurin musulmi domin su ne duk abin da mutum zai yi a motsin rayuwa na awa ashirin da hudu to sai ya samo hujja da dalili daga manzon Allah cewa ga yadda manzon Allah ya ce a yi in za a yi kaza ko mun sha ba da misali daga farkawar ka daga bacci shine farkon yinin ka a idan kai ɗalibin hadisi ne sai ka tuno addu'ar da manzon Allah yake yi in ya farka daga wuce. Sai ka faɗe ta, wanda ma ba ɗalibin hadisin ba, ko baya musuluncin ma, shi ma in ya farka daga wucin da dole sai ya farka daga wuce dole ko, illa iyaka ko ya yi miƙa, ko ya yi hamma, ko ya yi ihu, ko ya mari abin da zai, amma zai farka daga wuce. Kamar kai ka farka daga bacci kuma ka yi addu'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ka kana cikin dalla da farla kenan. in za ka shiga ban ɗaki ne bayan ka tashi shi ma ga yadda Allah ya koyar a yi ta shiga sallallahu alaihi wasallam in ka shiga ban ɗaki yadda ake tsugunnan kansa Allah ya koyar shi ma sai kai kuma kana ji a ranka cewa kana yi wa manzon Allah da'a kana masa biyayya ne domin shi yake a yi kaza Wanda za su kai ta yin rayuwa daga farkon safiya har a zo a yi ne har ka koma mashimfiɗinka za ka ƙara bacci ka gama komai a duniya yanzu bacci ne ya kama ka dole za ka yi bacci in dai kai ɗalibin hadisi ne ko almajiri na hadisi ko malamin hadisi to haka akwai yadda manzala yake in zai kwanta bacci ko kuma ya yi umarni ne cewa a riƙa yin irin haka ka yi alwala ka karanta addu'o'in da ake karantawa yayin bacci na sunna ka shafa jikinka alal aƙalli ka haɗa hannayenka da zala yake haka hannayenka ka haɗa su ka karanta kulhuwa da falaki da nasu ko ka shafa jikinka iya yadda hannunka zai iya taɓawa jikinka ka yi haka sau uku a na uku ka haɗa da fa'adul kursi ka gama wannan ka kwanta kana kan sunar manzo Allah in bayan ka gama addu'ar ta kwanta din ko sai kuma ka ce Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa aljahtu dhahri ilayka ragabatan wa rahabatan ilayka لا منجا ولا ملجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت idan wani shi ne ƙarshen maganarka a duniya ƙarshen abin da ka faɗa a duniya ke lalace duk wani da ya haka ya kwanta idan Allah ya ƙaddara masa mutuwa a yayin baccin to zai wuce aljanna ka ka samu riba ke ina ba ta an gane kuma ko da ka gama wannan addu'ar sai wani abu ya faru kafin ka yi baccin aka ma magana ka amsa ka yi waye ka yi waye sai ka tsara faɗarta so ake da zama ƙarshen abin da ka farta a duniya ke kana kan sunnar manzara zaka tashi dole mana wannan shi da ɗabi'un ka kullum dinin da'iman wa abada kaga babu ko shakka ana sa ran cewa za ka yi kyakkyawan ƙarshe ka suka da imani ran tashin kiyama kuma za ka tashi a cikin tawagar mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake maka kashi ake maka umarni da ka lazamci zama da malaman hadisi da kuma ɗaliban hadisi. Hmm. Eh. Eh. To ka yi magana? Babu laifi. Babu. Na kwanta bacci, bacci ya ɗauke kama ƙarshen shi kenan kawai. Ai kamar matsayinsa da wannan alwalar da ake na kwanta bacci. a ganga farka bayan kayan gaban taki ba lalle bane sai ka sake alwa ba ba sharadi bane yau malaki cewa qauluhu ko wa alayka bil athari ay al ahari abin da ke cewa al athar shine hadisi ana cewa hadisi athar ina fata an gane ana ce masa sunna ko to sai dai suka ce shi asar ba dukkan hadisan annabi ana ce musu asar sannan dukkan abu ne zo daga sahabi ko da bai danganta manzon Allah ba za ta masa al'asar dukkan abu ne zo daga tabi'i ko da bai danganta manzon Allah ba za ta masa asar amma daga ta hadisi kai tsaye ana nufin kawai abin da ya shafi manzon Allah ne shi kadai sallallahu alaihi wasallam to amma dai ala ayyi halin kaga in magana sahabin ne ma ai ba zai magana kan sanare da kuma abin da ba ta ba musamman da zai faɗa ko ya shafi addini haka tabi'ai saboda mun karanta a baya cewa maganganun da manzala ya gane da waɗannan karnoni guda uku masu daraja kaga duk wanda ya rayu a wannan karnin a matsayin mai imani to ai haga ba ƙananan mutane ba ne yasa dai ala ayyi halin kalizimci da malamai da sunna wanda duk abin da zai faɗa sai ce maka manzon Allah ya ce ko sahabi wani ya ce ko tabi'i wani ga abin da yake faɗa haka ko da shi a cikin kan karuwa da kuma tafiyar da addinin ka irin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace yace wa ahlul asar yace wa ma'ana alayka ay ilzim kama fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum abinda ake faɗa da kalmar da aka saka alayka a larabci yace abinda ake nufi shine ilzim ma'ana kalzimci mutanen hadisi malaman hadisi ɗaliban hadisi makarantar hadisi yace kamar da ubangiji ya faɗa cikin qur'ani yake cewa ya ayyuha alladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum oh mana ya kuma imani ku dage ku yi dukkan abin da za a yi ku yi gurin ne ke fitar da kanku daga cikin ƙanyin masifa ka koyi addini ka yi aiki da shi ka riƙe wannan kai din kada ka yi sakaci a gurin neman ilimin addini kuma dogewa kan addini idan ka riƙe wannan to duk wanda zai bata wani batacce wani dan bid'a wani dan waye ba wani ba zai shafi ka domin kai din kana kan gaskiya kana kan ilimi ka nemi ilimi na sunna kuma kana aiki da shi kaga dan an kawo za ka bi su ne amma idan kai ma ba ka da ilimi ka zama dan rudu to duk wanda ya kawo kururuwa ya ce addini ne kan bin za ka ko akwai ni abokinmu ya yi ya yi ɗariƙa ya yi shi'a ya yi izala ko yanzu haka dai wasan kuma ko yanzu masu da wani guri ba yanzu yana cikin wani fati shi ma daban duk wani abu da addinin yanzu shi sai ya je ya shiga a zama alamun rudu ne ai kenan kai baka da matabbata ka zama kawai dan kidan ki na biyu duk abin da ya burge ki aka fito da jawabai sabon lakin abu kawai sai ji ji ji eh lalime ne a to haga addinin musulunci ko ba lalime bane addinin musulunci sunan manzala ba lalime bace abu ne a bayyane manzon Allah iya tsawon shekara 23 da yayi ya bayyana wa al'umma addini da ya zo rasuwa ma ya ce wa musulmai duk duniya a sahabai ya ce na bar muku abin da in kuka riko da shi har abada ba za ku bata ba na bar muku su abubuwa in kuka rike su to har abada kuna kan daidai yace kitabullahi wa sunnati wani lalame ne azabu na addini ken dole ka zata lalame ne to ba da tabbaci ne ai amma abin da ke tsotsar shine na harkar ta mana maganar Imam Malik rahimahullah ko da wani ya kawo masa irin waɗannan ruɗan sai masa a'a ana ala ya irin fidi yace ni ina kan yaqini akan addini na ma'ana abin da nake kansa ina da yaqini akai so ba na shakku ba bare in kama akasin sa na wan zan rike har tashin kiyawa to haka haka ake bukata kowa ya zama Allah tsare imanu ko ina ne yace ai ilzimuha ma'ana ku kula da kanku ku rike kanku ku kula ku rike ilimin addini ku damu da ilimin ku karantar da addini kuma ku yi aiki da shi in ka rike wannan to duk wanda ya bata ma kai ba zai bata ranka ba insha Allah kamar idan kai ma dama da rutin ne kana son musulunci a ranka amma ba kai karatun addini ko an yi ta ja mutane masifa a duniya kana son musulunci kana son Allah kana son annabi amma ba kai karatu ba haka duk wanda ya tashi fitowa da bala'i sai shigo maka a surar sai sa cewa Allah annabi kana son su sai ka je ka bi shi sai ka yi nisa sai ka gane cewa ashe gadan zare ya ma ka rubuta cikin rami ka ja ka halaka shike ya cuce ka amma dama idan kana da ilimi ka dage kana neman ilimi kuma kana addu'ar Allah tabbatar da kakin gaskiya za ka ga duk wanda zai karutu ba ta da maka hankali domin asalin addini shine da daddan abu ne sama da shekara dubu da wani abu ake yin to ba sabon abu bane komai akwai shi a bayyane duk abin da kawo sabo to in dai babu shi a cikin asalin karantarwar manzon da sahabbansa to ba addini ba haka addini ba samu abu bane sai dai kai abun ka sabo saboda yanzu ka ji da ba kai karatu ba ko yanzu ka san ka zo gurin za ga ai ba sabo bane ke a kai ne yanzu ka ji abu amma asali akwai shi a cikin sunnar manzon Allah akwai shi a kuma littafin Allah Qur'ani amma ta za ka gane wannan sai kana karatu mu kuma shi ne makiyin mu yanzu ko karatu mutane ba san karatu amma kowa yana tuciyar kuma shi malami ba za ka gane ka ba sai abu ma ya faru wanda inda zamanin sahabbai ne masu an kirawo wanda suka yi badar ba manyan sahabbai da su za a yi wannan maganar amma ba za haka kawai sai rika ba da bayani akan wannan jawabi saboda tsamar ganganci a ganganci ba wani abu da ya sani a cikin addini amma sai yi uwa ya yi makarfiya ya tsaya ya kame ka ya ta jawabi kuma da zaka rinsa shi ya kawo dalili a Qur'ani ko hadisi babu kan philosophy dabaru ne kawai da wayo zai rika maka ba gani kuskure addini karatu shi ne ilimin addini idan kai karatun kuma shi ma na sunna ko ba karatun bid'a ba idan ka dawo koyi karatun a gurin bid'a to za ka je ayar ce hadisin ne amma za a fassara irin ta ta zuciya su ba wacce sahabbai suka yi ba ba wacce manzon Allah ya karantar ba sallallahu alaihi wasallam yasa ake hana mutum alaka da irin wanda muka faɗa satin da ya gabata da malam ya kawo mana da za su fatar da kai gashi dalilin ya qur'ani ko hadisi amma fassarar ba haka Allah ya ce ayi ba haka manzon Allah ya karantar ba kaga sun cuce ka kaza suka zabi gun suwa za ka je kai koyi karatun mako yace qawluhu qawluhu wa iyyahum fas'al dan da yake cewa ai in za ka yi tambaya ta addini to suwa za ka tambaya su ne ahlul asar ma'ana malaman hadisi idan ba su ka tambaya ba to dama su kwatattu ne kuma su ɓadda kai ba sa jin nauyi ko kunya ba ruwan su mutumin da riga na ya tsine wa kansa duniya yake so sai yake a san shi shi malami ne ko so ya ce shi ne mai fatawa ko shi ne kaza bai san abu ba za tambaye shi amma saboda kar ya ce bai sani bayana kamar ya kaskantar da kansa kawai sai harba ka ya gaya maka abin da ba haka Allah faɗa ba ba akwai su ba akwai su ci gaba ilimi ne da aka tambaye ta abu sai ban sani ba kuma ta sani ba shi da kaida kai magabata ma to da dama za a tambaye su abu sun sani amma saboda wata matsala ya ce ban sani ba gaskiya wallahu a'lam haka shi kenan imam malik rahimahullah yana zaune a masallacin manzala ana karantarwa daga wata uwa duniya ka turo mutane tawaga guda da matsaloli manya-manya an ce kusan tamanin ko sama da haka ko kuma ƙasa da haka su zo a tablimin malik ya musu fatawa shine malamin duniya a lokaci wayanna sun daure musu kai daga garuruwan ga wakilan su nan suka zo suka aka sauke su suka yi jawabi mu tawaga ne daga gari kaza wakilan mutanen garin ne sun turo mu gurin ka ne mai ma tambayoyi na addini ko to Allah sa mun sani ko aka tambaya an ce kusan tambayar misali ka ɗauka tamanin a cikin tamanin bai wuce guda goma ko yayin ya amsa ba sauran ya ce Allahu al sani ta ce za ka yi rahoton la to in koma in ce mutane ko mun zama har madina ko imam malik imam da wani hijira kuma ya ce bai sani ba to zai a gani ya ce idan ka je ka ce musu imam malik jahili ne bai san komai ba sai ne me a cikin su Allah ne a gaban su ba su ce a san su ba shi sa Allah daga darajar su gaya sun bar duniya sama da shekara nawa amma kullum sai an kira su an musu kyakkyawar addu'a saboda sun yi ne dan Allah ba dan a yabe su yadda in ka je garin ka ce Imam Malik jahili ne ba shi da ilimi san komai ba ko ba shi nan ba kina zauna lafiya amma yanzu ba wasu fa an za su masu karanta fa ko ne ke zuwa shi zai shigo ba tambayar da kansa ba ba ko ne dan da a kawai tsamar wasifa shi da iko tambayar ko ya ba wa masu karantawa ya rage su karanta ko kuma shi da kano ke kirkira kuma ya faɗa kuma ya bada amsa to ne da musifa ta ne da gaggawar ka in karatu ne har ka mutu ba za ka gama karatu ba kai matsayin ka kai je ka yi dan Allah ka roƙi ubangiji Allah ya samar albarka mutane su amfana da shi don ka samu lada kai dan Allah ba dan aibe ka ba ba kuma dan a kushe ka ba Allah zai kamala bakar gumi ko in zai karatu kullum yana faɗa za ka zaka tattakan sa ko in za karanta hadisi sai to karatun hadisi shi ke kawo zaman lafiya a ban kasa da kuma aiki da shi yace rashin karantawa da rashin aiki da shi shi ke jawo bala'i da musiku a kasa kuma ni yace karatun da mu muke yi ba me dan mu birge kowa ba ba kuma mu yanzu ba kowa haushi ba fata muke Allah ya karba Allah sa da yake muke a shikenan ba mu da ba ka kai kuma tambaya dan kar a ce ka akwai ilimi bakarul ilimi to sai ne to farkon wadanda za a musu ma za a jefa wa jahannama kalaci ya tabbata hadisin manzala bayan an gama misali kamar da komai don mutum uku na farko da ake tura su a wutar jahannama akwai malami wanda yake karatu ba dan Allah ba Allah ya kira shi gaban sa sai na baka ilimi abin da yafi komai daraja a cikin kyautar da Allah ke bawa bayi me kai da shi ya Allah na karantar na karanta na yi kaza na yi kaza Allah ta kariya kai kai domin a ce ma kai malami ne kuma an faɗa sai Allah ba da umarni malaku su kifa shi da suke a ƙasa ya kwanta yaron take kuma kama kafarsa daga ana janye sakalan hanci da fuska a wulla ya wutar jahannam abin yi sharrin yin abu dan Allah to duk abin da zaka kai dan Allah ba ruwanka a tare a tuka masallaci a tuka titi wannan ba ruwanka da su kai dan Allah kake yi fatan ka ko mutum ɗaya ne ya fahimci abin ya yi aiki da shi dan Allah baka lada kai in ma babu wanda ya ji Allah zai baka lada in dai dan Allah kai inda ya tabbata a hadisi tuwar tashin kiyama an nuna manzala tamfarin tashin kiyama hadisi ingantacce yace sai na ga wani annabi mutum uku ne suka yi imani da shi annabin Allah fa ya yi wa'azi ya yi zagama mutum uku ne suka yi imani da shi sai kuma ya ga wani annabi babu wani mutum ma da ya imani da shi ya zo ya yi wa'azin har ya rasu koma ga Allah idan har annabin Allah zai wa'azi ya gama yayinsa ba da imani da shi to me idan kana wa'azi ba tare ba zai wanka da su kai dan Allah kake fatan ka Allah karba kawai kai dan kai dan Allah Allah ya san cewa dai shi kake shi kenan zai baka lada ba sai an taru ba Allah ubangiji ya samu dace da shi malai ke cewa wa iyyahum fas'al ai in za ka yi tambaya ta addini to ka tambayi malaman hadisi shine kuma abin da mai ahlari Allah da gani da rahama ko Abdurrahman al-Asadi yake cewa me wa yas'al ulama ka tambayi malamai su wane ne malaman nan ya mai ahlari yace wa yastadiya bil muttabi'ina bi sunnati nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi in ba ka gane su ba yace alladina yadilluna ala ta'atillah suna nuna mutane ayi wa Allah da'a siffar malamin da ya kamata ka tambaya na addini shine wanda shi kullun karatunsa shi ayi wa Allah da manzo da'a abu Allah da manzo ba a bi shi ba ba a kammama shi ba ba a kawo sadaka ba ba na cewa ya ce ko ya karbi kalla ba ba royi da kai shi da ka gane addini ka bi addini shi shi kenan abin da yake bukata ka bi abin da Allah yake so kuma bangaren guda kuma wa yuhazziruna ittiba'i shaytan suna hana mutane karfe su bi shaytan to waɗannan su ne zaka je ka tambaya in zaka tambaya ta addini ko kuma yan san sa yawa amma mutum haka kawai yanzu gashi abu ya zama bala'in karyar duniya a facebook a ina ne ga sunan malamai iri iri wani ma an kada wani baya mutum da baka mamaki har ka tsorata masu kai kuma shi ko akwai da su wai kuma malamin addini yana faɗan abubuwan da idan ka ji take ji kamar za a za a yi tsawa ma kowa ya mutu saboda girman sabon abin da ya faɗa amma sai ma damuwa kawai me yasa kuma bana ba su a kan su a ya hada su a duniya almajiran na watsa su a facebook a wane ne a cikin su sai ne daga nan Allah ubangiji ya kiyaye mu Allah tsare imanin to ka tambayi malam su za ka tambaya yace qala ta'ala ai ubangiji ma faɗa cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu in za ku tambaya to ku tambayi ma'abuta sani in har kuma ku san abu ba da abu ne fa sai zo baka san kanshi ba to ya zaka yi ka je ka tambayi ma'abuta sani da wannan sha'anin abu wannan ya kunshi dukkan nau'o'in rayuwa addini mu'amala ibada ɗinka adab ɗinka komai da komanka duk wannan a duk abin da baka sani ba to ka tambaye ma abota sanin wannan abu kuma har galibi ɗabi'ar ɗan adam idan abu ta so in ba na addini ba ne ya shafi rayuwar mu ai muna zuwa mu tambayi masu ilimin abu ko ba haka bane kana so kai wani kasuwanci baka san kanshi ba sai ya tambayi wani ya ake kaza zai masa bayani yana so yayi kaza zai tambayi wani duk sai amara bayani amma addini ne shokaran sai haka kawai baka zuwa makaranta baka tambayar masu ilimi ba ka zama tare da masu ili ko kuma kai ta wani ka kawai kuma magana kana ba san Allah ba kalara to ta yaya haka ba zai kuma da abu zai faru a madadin ka ya hakuri baka sani ba kaga to ba na dauka ai kaza ne inda ai wannan haka ba hujja ba ce addini za ka ganci saboda shi me shi ba a ganin shi ko sai mutum tabbata asa kuma in abu ya koya ga ta ai na dauka kaza ne haka ke faɗa ba zai ma ya hakuri ka bi malam ba ko kuma saboda ba a san mutuncin ma ilimin ba ko kawai ka sun buga malam bi waya ranar baka sa bai san mutum ba ba kai ba kawai ba malam ai zan ka tabi lambar ka tambaya ta dani to ka san me yake ka san a ina yake ko ba ka wani ba ladabi ba mutuntawa ko kuma ka ja ce maka ai na tambayi wani malami ya ce min kaza ni ban gamsu ba in ce bari in tambaye ka a suna faɗa eh a wannan rika tambayar ka wasu kuma to kuma yanzu malamin ne abin mu wala ɗafi da ya kamata ko bai wala laifi ba saboda abun bai ba shi muhimmanci ba bai dauki abin da gaske yake ba a gaske kake ba ko ba yi bane me zai hana ka ni ko gari ka zo gidan shi malamin ko makarantarsa baka mutunta ba baka ba irin muhimmanci ba ka je ka bar bayani ko amma ka cikin abubuwan ka kawai ne zo makarantai da Allah malamin ka zo ƴan tambata ne a kasuwan kuma Ah. Allah ji kan mana albani ko yace in ka ganni na saka suit ko ake yace in ka ganni da suit ina da briefcase yace to ba wani maganar malam kada ka ce min injiniya ba wani magana kawai za ta fatar da kwamfuta abubuwan sa ne na internet yawwa amma ka bari muka dawo makaranta na su gwamnati zaka ce malam amma ka gana can ba wani maganar malam kawai ni yanzu inji da haka yi malam albani ya Allah ta yi da rahama to gaskiya ne haka ya kamata a zama to haka ba amma mutunta malamanmu na addini musamman kuma ahli sunna sun fi walakantar da malaman su saboda me su malaman sunna din tunda suna karantarwa irin ta manzon Allah suna da saukin hali suna nuna wa kowa ne abu manzon Allah ba a bi shi ba to kuma wannan sai ba wa shi ɗalibin dama ya ɗauki malama a kankance ko ba ga bane malam ya fito uzurin sa haka kawai na tafiya me yiwa ma sai falin gidan shi ne ya kare ko ba kuɗi a aljihunsa ina da safin ciwo jiya zai yi kawai ka ya haukuna yawwa kana makalla ai dama wallahi ba mutunci a cikin kaga ba mutunci a cikin sha'anin ya san koyar ka mana ah in yana neman abagun ka na gaske ba zuwa ne ba na duniya ne in ya ga yar malamin yana so aka rayu tare a kan titi tura mutane zai a ji a same a gida a yi kaza a yi kaza amma wai addini ne ba ba shi matsayin shi Abdullahi bin Abbas fa dan gidan babban manzon Allah sai ba ta an gane kaga ga shi manzon Allah ya masa addu'o'i na ilimi da kaza amma kuma ina da karancin shekaru a lokacin idan ya ji a cikin sahabbai a kowane da yake da wani hadisi yace sai in tafi gidan shi bayan irin sallan azhar din nan sai ta mun ai yana yana bacci sai da to a rabu da shi tara tashe shi sai ya zauna kofar gidan malamin amma dai yi wani babba dan kadan manzo Allah ne fa kenan saboda yayin maza biyu suke ko zai zauna a kofar gidan sahabin sai suka tana ta bulemar jiki har sai sahabin ya gama abin da yake a karan kansa ya fito uzurin sai yana fitowa sai ga ga bako nan a kofa zuri ke dan mutum manzo Allah ya kuma kace zaune a nan yace ai gunka da zaka ce mun kana ɗan cikin gida to ba za ka ce an tahini in zo ba ya ai manzo Allah ya gama da mu daraja malaman mu to sai aka yi sai ka tada shin ai shi na ma jin cewa kamar ya laifi da ya dan man dan kalmar manzo Allah yana kofa gidan kana jiran ka yace ai wani hadisi ne da da an ce kana da shi zo gun ka ne ka koya mu to ba sa malam barka ba to haka ake neman ilimi amma kawai wai ji musamman ma idan ya zan kai irin lakum din nan ne ana kallahu nan ai kai ga kuma ba mu tare wallahi kai ga ku kai ga yawa kare ma kalan sai to gwara ma ya san cewa dai to ga hinin dai iya ne dai to haka ne sai ku dan hirya da shi kada to ga nan Ibrahim tarbiyya ne kuma ya sa sun walakanta malaman su da sunna kuma kaskantar da malami to kaman ka ci mutuncin addinin ka ne kai da karan kanka baka sani ba saboda malamin shine jagoran addinin ai idan malamin ka ka kaskantar da shi to waye zai ga kimar addinin ka Allah ubangiji ya samu mu dace Mm. To da su da ka je ka tambaya malaman sunna sai su ma bayani to haka anan sai ubangiji ke cewa fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu to anan ma malamai suka ce idan kai ka tashi baka san abu ba ko na addini ne sai ga cewa to wane ne malamin da kake ganin malami ne kaje gurin sa sai ka nitsi gari sai ka cikin ladabi tarbiya kamar tambaya ta addini har kai kai abin da Allah ya ce kai shi kuma yanzu ya rage tashi idan ya san matsalar ya ma bayani tilla tilla to ya samu lada kai ma ka samu lada idan bai sani ba kuma ya kace masa bai sani ba ya faɗa maka ƙarya ya faɗa maka kuskure ka je kai aiki da shi kai Allah ba zai rubuta maka zunubi ba lada ma zai baka saboda kai kayi abin da Allah ya ce kai an daga tambayi wa malami kuma ka je ka tambaye shi shi kuma bai sani ba sai ya faɗa yake shi bai sani ba dan yana ganin ai to kamar ni a ce ban sani ba ya ga akwai matsala sai ya bi san zuciya to shi ya halaka da ce yanzu wannan abin in zunubi ne ma shi za a rubuta a zunubin shi kuma wanda ya tambaya ne zai tambaye shi lada ma zai sama abun har sai ran da ya sake da sabon ilimi a gun wani malami na daban to shi ne kuma idan bai jefar da waccan ba to kuma ya shiga uku na ba ta an gane to Allah ya mu dace yace ya ni ahlul ilmi abin da ake nufi da tabi masu ilimi min ahlul kitabi al mustaqimina daga cikin malamai da littafi a game da abin nan shine qur'ani hadisi ana cewa ilimi ilimi ne in zanto akwai hujjoji daga Allah da manzansa ba haka kawai ra'ayi mawalanka ba a yayi karatu duk abin da zai faɗa maka zai hararo wata aya ko wani hadisi in ma akwai nasi karar kai da kan maganar to shi zai faɗa maka yayi Allah ya ce kaza a aya kaza ba shi kenan ba ko manzo Allah ya ce kaza a hadisi kaza in babu wannan zai fahimci aya da hadisi ya fidda ma kuci dan ka samu kuta ka bauta wa Allah da yake so to su zaka je ka tambaye su almustaqimina masu kuma dogewa da tsayawa akan addini yace wa ahlul ilmi min hadhihi al-umma hum hum alladhina yusalu ma abuta ilimin addini a wannan al'umma to su zaka je ka tambaya bana masu ilimin hadisi malamin da ka san ba kawai rawani ya kici kansa ba ka san akwai yan daɗi malinta ko haka kawai sai kifa rawani kullum yana fama da shi da rawani ga alkabba kuma shi dole duk inda da kuma sai ya shiga ta malamai to kuma an tambaye shi abin ilimi a yana nan sai shi dan ya ce masa karkace baka sani ba za a rena ka kawai sai harba mutane to shi kenan shi ya shiga tau amma ga mun ka saba zaman ka tafiyar ka normal da kuke da kowa a ga su ishe sun ko dama kai ka tun baka kai ko ina ba kisa sai zama malaki cewa ta'allamu qabla an tusawwir ku nemi ilimin addinin kafin shugabanci ya zo gar hannunku don baka san mai waje abin da ya zo gurin ka in ka ilimin ka tun da sai kawai ka wayar gari kuma an zo wani guri kuma an mai da kai shugaba to haka wani tsara hankalin ka ba dama kana da ilimi amma idan ba ka da ilimi kuma ka zo ka zama jagora to fa yanzu ba za ka iya zan koyi ilimi ba ko ba za ka iya samun ka sani ba ka gan shi ga musifa kenan to yasa ka koyi ilimin ka ko yawwa Allah ya mu dace. Ya ce ƙaunuhu wa ma'ahun fadalis ko? Wa minhum fakta yake cewa idan abin da za ka je karatu ka zauna a cikin malamai to ka je gurin malaman hadisi makarantar hadisi. Dan ilimin hadisi ne manzala ya masa addu'ar da babu wani ilimin da yake da shi. Ya masa addu'ar Allah ya haskaka duk malamin mai karantar da hadisi da kuma ɗalibin da yake koyan hadisi ya koyar. Allah ya mazala masa addu'a Allah ba shi haske da kwarjini da wata haiba. Yana ga dukkan malamai galibin su da yawa daga cikin malamai magabata suna karkare rayuwarsa a ƙarshe a komawa gaba ɗaya ilimin hadisi da kuma karantar da hadisi. Daga nan ta maka darul hadisi kaza, darul hadisi kaza. Saboda samu wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya ga wani kun Allah duk wani ilimi da aka ce maka babu hadisi a ciki to wahala sai ma da shi. inna hadisi inna inna hadisi a ce babu hadisi kawai za a ta bayani zan gana da lissafa lissafa ya ta baka wahala ko amma da a mai da shi a ce maka to yanzu ga hadisi a karanta kaga ga yana baka sauki saboda menene ai maganar manzon Allah ce da farko za ka rika ji a ranka ma kai tsaye daga an faɗa mai da hararo ga lokacin ga manzon Allah da yanayin kaya kaza a guri kaza da suna duk saka da ayyana a zuciyarka to wannan kaza da kake manzon Allah kuma take za mu ya ƙara sa ma daɗi da shi amma da zan ko a ta bayani babu fi sahara ba aya ba hadisi a ta zuwari saka da zai ba ka wahala na ba ta an gane amma ka ce baka babu fi sahara qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saka da ko abun akwai sauki ko babu wahala ce kuma kalma ɗaya ko biyan ka an gama to haka abun ne yasa ilimin hadisi yake da matukar muhimmanci Allah ba mu mai albarka yace wa minhum faqtabi bayan ka zauna a cikin su kuma da su ya kamata kana daukar samfurin rayuwarka kai koyi da halayensa da biyu su imam malik rahimahullah a cikin tarihinsa zaba ta an gane lokacin da ta suna dan karamin yaro da karantar shekaru an ce mahaifiyarsa sai kamar wanka kamar kwalliya da suka je makarantar malam wani kaza a madina kuma idan ka je ka yi ƙoƙarin zama a gaba gaban malam ɗin sannan kana yawan kula da ɗabi'u da halaye shi malam hakan da Allah ba shi albarka ya samu abu da yawa sanadiyar dagewar mahaifiyarsa kuma ta nuna masa sirrin makarantar gaba ki ɗaya shine bayan ilimin kuma ka koyi ɗabi'un malam shi sa alhaki ne mai nauyi ga duk wanda ya ɗauki ya ɗanci kansa a layin karantarwa na addini to dole fa ɗabi'unka da halayenka su bambanta da kuma waninka dole ana ganin karatun naka a cikin komanka saboda kowane shi ba karatun yake damuwa zai ji ba kodin da ta ce malami ne duk musulmi kuma na mutunta malami haka ne to duk abin da kake yi shi abin da sai addini ne na ba ta an gane kaga ta malam wani ma yana kaza baranta na kaza mu sa haƙƙi ne amana ce in ka shiga layin malinta to ka kiyaye komanka ka kiyaye komai da komai domin shi wani kawai aikin ka yake koya ba karatun ka ba ranar ka ɗaura kai irin na yan zamani kawai karatun ka daban aikin ka daban to ga za ka halakar da al'umma kuma suka ce shi malami na kai ko malami malami ai kamar madubi ne a gun ɗalibansa haka malami yake yanzu idan ka je ka secondary school za ka ga kowane malami a cikin makarantar akwai sunansa abun ɗalibai. Ko haka bane saboda yadda yake aktin din wasu abubuwa shi yadda yake magana ko yadda yake karantarwa ko da yake tafiya wani ɗalibin ma kalan wankan da malamin yake kawai yake burge shi. Ko wani kuma wankan malamin ne yake bashi haushi. haka ne yayi yasa za ga duk wanda zaka samu a secondary school to akwai sunan da ɗalibai suke gaya masa wani bari ya sani ba shi malamin wani kuma da kansa malamin zai sani ko ba da ko bai sai hana ba zaman shi lafiya ne kawai da gudu kuma haka ne domin waɗannan shekarun na azarsan shekaru ko da a lokacin a tsangaya an kaji a duk malami da yake darasi akwai sunan da abin garata haka ne kuma ɗabi'a ce ba za ta yi don kai malami ne na addini ya kamata a ga dukkan sunnar a tare da kai a ga in kai kana mai jawabi da mutane ba lokacin karatu ba kana da saukin hali a ga kana da yawan kyauta sunnar manzo Allah shi ko a kana da yafiya ko ba ka bane kana da fara'a kana da saukin hali in aka ma kuma zaka yafe ka ce a bar magana kuma ka dauka ma ba za ka mutane ihsani to kana da mu'amalantar su da karatun naka to sai sunan dukkan malam ya tabbata a aikata a zuciyar mutane amma kai karatun daban kuma ga wani aiki ga kuma daban to wannan ba zai bane kuma sun amana ne kuma Allah ba zai mutum albarka na fata an gane to dole ka zama kana da wannan to ga shi za ka ga ɗaya daga cikin kuskuren da ake tsaftawa zan ga mata matar aure ko baliga ko bazawara kuma tana karanta da ɗalibai mazaje kuma wai kuma kuma wai da kyau ko a ga ƙarshen masifa ke wani ɗalibin ma ya fi mijinta fashe shekaru Allah wani ba kuma to shi gaban suna karantarwa na sifar ɗalibi duk abu da kake a gaban yana yana fassara kana ma komai da komai haka wannan halaka ne da kike nema a duniya wata shekara wani abin labari tana karantarwa ɗaliba a secondary school wani ɗalibi ya jiho takarda ya fita shi ta je ta ɗauki takardar ya rubuta a jiki ina son ki malama ko ya sa lambar wani ki nema eh mana aka kira shi aka tafi da shi ofis tarar mutane malamai za a mar kaza kaza ya kace kaza ya ce eh to in tana burge shi ne ina son ta wallahi to baka san mata da bai da wallahi da sani ba ita wallahi da sani ba saboda ga shigar take yi ba wani maganar mata wani bane komai bai sani bane ai kawai tana burge yana san targa yace kuma ya san da cewa dai ba haram bane ya so mace ko ba haram ne sai wai aure da ke so in ta yarda an bata tabbata ta tabbata wa ya rubuta lambar wai zan mata fale shi yau ga zaman in kada ke kai malami ne ko principal ne ko ka sa ka je mara wani abu na farko ka zalunce shi na biyu kuma zai rama daga dama na uku kuma da kai ma kai abin da bai dace ba ita kuma da ta kuka wani an mata wulakanci ya cinga kwantar da hankali ba ka san wulakanci to koma gidan aure ki zaman ki maganar wannan ake ki daina ki to ki koma ki rike Allah da Annabi da auren ki ki hakura da yanda kika zanci kanki a ciki ki yi sana'o'i na gida kina kullum ki ta ga mutane salanta sayar da ake kai ba kuskure ce ba ko kuskure ce yanzu ka yarga matan da ka san su ba su da adadi sun yi arziki mai yawa suna gidan aure suna kuma sana'a a cikin gidan auren ba da ma taɓa ganin su a fuska amma sun shi har sun cika gani ma hajiya wance hajiya wance hajiya wance ko ba ka bane sun sai gidaje sun je maka sun kai mutane maka kuma suna sana'a ne mai a cikin gidan auren su sai wannan da muka ɗauko yarka ka ta fama da ita ita ya gama karatu to ta gama me karshen ta samu aiki ita samu karantarwa yana a cikin da ya kasance ta ka kai yarka ai ka kai matar ka ai kuma ka dake cewa Allah ne fito eh daruri ne a ce ba za ka iya riƙe matar da ka aura ba ka ciyar da ita ka ba ta sutura ka ba ta magani sai ta fita ta yi kwadago a cikin mazaje kuma kana so Allah ma albarka an ya zai yi wahala akwai wasu nau'o'i da za su riƙe a cikin gidaje in karantar wani da karantar a firamare ta ɗan ƙanana ƙananan yara ma amma dole sai an yi ko ba yake rubu kaga duk ana yin abin da Allah baya so kuma sai Allah tura albarka a ciki ita tana shan wahala kullum shi mijin yana shan wahala kowa babu albarka har a ji a mutu kai mai riba da aka ci amma sana'ar naira goma a yarmin a gidan in Allah ya rubuta miki arziki yau su ya rashin ba da ji mata yawa ga sunai manyan manyan hajjoji a gaishe tarihin suna nan da yawa wani kuma suna gida ne suke sana'o'in su a ga wannan abun mutum ya kare don ya cutar da al'umma kuma cuce su ya ci amana su tun wulaƙanta a matsayin ki na mace Allah ubangiji ya tsare mu Allah ya kiyaye Allah sa a canza amma dole ne ki da 'ya'ya mata yi tunani ya ba su karatu su yi karatun na addini na zamani amma su koyi sana'o'i da za su rika yi a cikin gida. Shi ne Allah sa mu dace. Eh sai malaka ta qala Allah jalla wa ala wa idza ra'atal ladina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi Allah ke cewa idan ka ga waɗanda suke yi maganganu suke keta ayoyin ubangiji suna maganganun da Allah baya su Allah baya su to irin waɗannan ba a ari da alu ka kawar ka nisance su ba kai ba su karka da gurin su duk gurin da za a je a zauna ba ana maganar abin da Allah ya faɗa na gaske da abin da manzo Allah ya faɗa bisa gaske ba to karka da gurin ma ka kai ma in ka je ka ga haram na ba ta an gane kenan shi irin wa'ancan da malam ya hana mu zama a cikin su masu ɗaura nassin Qur'ani bisa hankali ba aya ko hadisi ba to karka da gurin su domin suna kyauta alfarmar ayar Allah ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa a'ri da arhu ka kawar da daga gare su karka da gurin su hatta yaqudu fi hadithin gairi har sai sun bar wannan zancen sun dawo wani abu da ba na maganar aya ko hadisi to yin zaman nema ko yin tema to babu laifi ku je ku yi har kaga cewa akwai fa'ida ta duniyar ka amma zama a cikin masu keta alfarmar aya ko hadisi ana dariya wannan zama a gurin kai ma sai Allah ya shirya tabbata an gane shi yasa bagi da ke cewa wala tarkanu ilal ne zalamu fa tamassaku nar asla tashkuru to an haramu duk masu zama suna maganganu da sunan addini amma ana keta alfarmar aya ko hadisi ko hirar duniya amma ana faɗar abin da Allah ya haramta misali hirar siyasa ana zagin mutane ana cin mutuncin waɗansu don ba sa siyasar zama a gurin haramun haram ne karfafa saboda tashi kiyama Allah faɗa mana cewa dukkan gabban ka akwai tambaya a kansu inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaka min kana alhu mas'ula dan me yasa ka ji me suke yi ko da baka faɗa ba kita haramu in ba za su iya hana su ba to ta shi gabar gurin in kuma gurin ka ne ka kore su ko ba shi kenan ba a ni guna in aka zo nan ba a hira zagin mutane an hira ta addini ko kuma ta ci gaban duniya ya zaya a samu wani abu da ci gaban rayuwa ko amma hira da a zo a soki wani a yi hululu a yi abin da Allah baya so ni a nan ba a yi a kore su ne a ci ba wanda ya sama ka zance ne dama kawai to Allah bai gidi tsare imani ya ce inna kum ila ko idan mislahum ina nake fa in ma yansilaka shaytanu idan ko shaytan ya mantar da kai ma'ana ana wannan hululin ana keta alfarmar aya da hadisi amma sai shaytan ya mantar da kai idan malamai suke cewa mummunan abu da yake mai kama da sabo to ba a cewa Allah ya mantar da ni sai daga ce shaytan ya mantar da ni domin shi dama shaytan makin dan adam ko ba ka bane duk abin da zaka samu lada ka ci gaba a lahira to shi yana ki baya so duk abin da zaka je ka samu tambele a duniya kuma ka samu azaba a lahira shi yake zuwa ka rika yin to idan ka daje mantar da kai to daga ka tuno cewa a ai ba kyau to fala taqau ba'da zikra mal qawl zalim in ka tuno cewa wannan abin ba kyau Allah saka tuno to ka tashi ka bar ka bar su ka san wani lokaci zuciya tana yawan san labari to amma idan ka zara kanka da kai labari to ka shiga uku ko za ka ɗabi'u ma na wasu fulani yanzu ka kula duk galibin samari fa har manya ma lokaci da ganga da aboki wani ya ke ciwo to ya ne labari to kai ɗan jarida ne ne labari to haka kawai shirme wai shi kullum a bashi labari to labari kai baka da kai labarin lahira ka ba ko me labarin to wallahi labari ne an kusa mutuwa kamar ya ba kusa mutuwa ba an kusa mutuwa kayan juma'a kawon ka huta ka yi ka gaza ce juma'a ta bata ba kwanan kamar yake karewa to ka shirya wa zuwa lahira ko ba ka bane an kusa mutuwa labari shi ne yanzu ya za a yi in kana harkokin kasuwanci ya za ka fafata daga cewa ribar da kake samu ko samu ke na karuwa ba raguwa ba ko ba shi bane dan ka gina duniyarka ta yi kyau ka samu sa daɗin bautawa Allahnka ko ai mumin ne an ba shi damar ya haɗa ba guda biyu ne ko wa mutagi fi ma ataka Allahu daral akhirah haka la tuku amma ko ni wala tansa sibaka min ad-dunya me yake so wa ahsin kama sallallahu saboda ka nemi duniya bisa gaskiya bisa daidai bisa tsari mai kyau kuma ka nemi lahira yadda Allah ya tsara da manzon Allah sai ka hada abu guda biyu sai ka zauna lafiya a rashi to in dai zama shi ne irin hirarrakin ka sai ka tafi lafiya abota ma da wa za ka yi abota da kun da mutane shi asara ce ba abin da ake karuwa da shi shi parasite ne ma shi ne ke karuwa da kwata kwata za ka karuwa da shi ba ga irin wannan da kamata ma ka ta gaba da wata da shi idan da ta yi kula da ta to ka fara ganewa sai ka je far da shi kai kokarin gina duniyar ka da lahirar ka ko ba ni bane to Allah sai zama komun ka da ka da dai insha Allah to Allah sai faɗa mana wannan yace wa qala subhanahu a wata aya Allah madaukake ya kara cewa وقد نزل عليكم في الكتاب يتي حقيقة من سوق المكاسك للتابي شيل القرآن أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إن كنت أنا مجانا أنا كافر سوى آيوين الله أنا وتجي من الدنيا أن كاولا أبو لك سابن الله to me Allah ya sai kai kai a matsayin ka na musulmi ne imani to wa yuzhazu biha ana kujinci da ayar Allah ana wani abu ne cin mutuncin addini cin mutuncin sunnar manzon Allah hira da ake dan ana wulakanta ma'abuta addini ana faɗan abubuwa na izgili ba kai su ba kai ka zo kawar wani gemu kamar abakar guri kai ka dangale wando kamar haka maganganu na rashin albarka wanda wannan irin maganar ma yana warware musulunci daga cikin abin da ke warware musulunci akwai izgilanci ga masu addini kai izgilanci ga aya qur'ani fa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai izgilanci da shi to fita ne a matsayi imanin ka ya warware addinin ka ya kwashi ba mu sai dai mutum ya sake dawowa don ka ji irin waɗannan waɗannan suna yi suna wannan abu me za ka yi ya ce fala taqaud ma'ahum fala taqaud ma'ahum kada ku zauna a tare da su duk wanda suke irin waɗannan maganganu na kafircewa ayoyin Allah ko hadisan manzon Allah ko yin izgilanci da ayoyi ko hadisai to kai karka zauna a cikin su idan kai tunani ma zama a majalisa asarar da ake yi ya fi ribar da ake ci. Tabbata an gane, to yanzu ya za ka yi sai ka kanka tarin tebul. Gari ya waye, kai tsalar asuba, ko ka zo alal akalla idan lafiya suka ko cikin nutsuwa za ka yi awa ɗaya ba gama su. to yanzu an gama sallar asuba ka kai wajen awa ɗaya kana zaune haka abin ya fara ɗan fitowa to a ce ka gama su kuma me ya kamata ka yi kawai ka tafi ka kasin qur'ani su ko akalla izu biyu ko izu kaza shi ma ka ƙara wata awa ɗaya daga nan me ya kamata ka yi daga karya ka yau ka tafi zurin ka to ka tafi gurin sana'arka ko kar ka yadda ka saba da fitowa ana hira da kai in kana harkokinka in ba su cin ma zauna a iya gudun da kake kaɗan kasuwa ne mai san zuwa ma hira kar kana ba shi fuska da yawa ko ba hike nan ba har sai kaga ma in kai wasa amma da shawon da kuma hine dabar duk ƴan layin nan da zama hirar sun ba shi haka ya asara to in ba cikin ma zauna a cikin kadai kana azkar ɗinka karatun annabi karatun qur'ani duk wani abu da zai amfane ka a duniyar ka da lahirar an gama kasuwa an tashi da ya kamata kai ka dawo gida ko gidanku ko gidanka ka yi alawala ka tafi masallacinka ka je magariba babu karatu zauna a masallacin ka jira wa sallar isha zaman da kake kaɗi ma ne ibada kake kana azkar ka ta karatun qur'ani in ma baka zauna ba saboda sauro ko zafi je ka guri ɗaya ka zauna gun da baka magana da wani hayaniya ka zauna ka kaɗai har sallar isha don gama isha fa ka tafi gida ka zaman ka wannan ayan sa ka ko imam malik ya kawo littafin zama da san kusan karshe karshe magana daga zanen aisha take cewa wai ku mutane ba za ku kutar da mala'iku ba ne inda an yi sallar isha dare yayi kun shuru mun kowa kuma ɗakin sa kwanci sai ta sanar wuta wa aiku wa inna alaikum kiraman yafa'alu ya'lamuna sai ta rubuta wa yanzu an gama sallar isha in baka ce kuma ba ya gama zai rubutu ba to ka ba shi hutu wa mala'ikan ma ka je ka zauna kai kadai a ga duka kodin me tarbiya ake koya wa amma mu kana gama sallar asuba ana ana sallar fa wani fa a zaka sallar baya yi wallahi wani baya zikirin kwata kwata tasbihin nan ma guda kala sallar ku baya yi kawai za ta gaba da wuu kuka tsaya a kan titi su kamar biyar ko shida a ta hira ina mamakin wannan abun ya a rayuwata in me za faɗa yanzu an yi bacci duk abin ji ba ya wuce ba to kuma yanzu hirar da za a yi to za a yi za ka ga abin ma ai ba sa ta gani sabon duniyar bayan zai don kuma magana ce ya kai asara ai ba ta wuce mutum sun yi amfani ta kuma za ka sa a tsewa ana ta hira ana ta hira wanda su kuma suka zama manya sai a jaka mutu yan daba a kwakin jinshi duk mai fitowa da gida suna kallon shi da mata da yara da kowa suna kallon muhimmin jinsa har karfe tara a nan gun za su kare ya wani irin masifa ce wani ga iyalinka a cikin gida ga 'ya'yanka ka je ka gidan ka zauna dan kai waye gare ka saka ka san qur'ani a gida kullum ba zai mata a zuciyarsa ba sai mara dan kai ne ko zai shiga ya ganka a zaune kana kan sallah kana azkar sai mata tasiri a zuciyarsa to kai ma kai dan ki zo gaishe ka ka ga kuma mutum gaishe da baban shi kuma kai kofar gida ya ta da gaishe ka haka duk wani ɗabi'un marasa amfani haka zai zauna hattara ya je gidan ya wanka wani ma baya wanka kai wuce kasuwa yanzu an tashi a kasuwa baya yi da hagwa wajen kasuwa amma ba zai koma gida ba sai sha ɗan da wannan ɗan masifa ce bai san me ake a gida iyalinsa duk abin da kake in aka ce ma magariba ta ka da gidan ka ga yaya aka wuni a gidan kai Allah ɗora wa amanar zaman mutanen gidan ka zauna ka tsaro su ido mai matsala ya faɗi matsalarsa wala mai ka tashi ku yi sallah a yi addu'a tare yara ku zauna kawai ya kita gidan ku zauna da su ko da zafin ma fitar su ta ba ba ka ce a ka ce kaza ka ce kaza kar ka ce kaza haka ne yana tasiri a zuciyarsu yana kuma ƙara musu mai ƙaunar ka a matsayinsu matsayinka na mahaifinsu kuma zai sa gidan ya zama mai seti a ba mu da za ka da tsari sai surutu sai hulu Allah ubangiji sauri sai kuma da cewa hatta ya kudu fi hariyatin gari har sai sun sake wata magana da ba wannan ba in kuka kalora sai su illakum idan mislakum zama a cikin masu maganganu na izgilinci wa Qur'ani da hadisi da kafin cewa ayoyin Allah ko da kai ba kai maganar ba Allah ce kun zama irin su a gurin zahiri idan Umar bin Khattab radiyallahu anhu wata rana ina kalifanci yasa aka je aka yi kariya ka ba shi rahoto cewa ana zuwa ana yin shaye-shaye a wani guri wata mashaya ta koye ya tura yan hizba ko aka ja ka biyo kamiya ka kamo su aka masu kuma da kayan mamayen nasu su duk kansu a masu bulala ta haddin shan giya sai suka ce a ya amir mun mu dai muna sha amma wannan wala baya san komai kawai dai zuwa yake kuma muna gere da shi ita to a fara masu bulala shi za a fara ko dubul za a mar shi saboda da baya sha'awar giya da yan giya me zai kashe gurin ɗan giya kallo ko zama a cikin su na ruwan da su kaga ashe in kana zama a cikin masu yin hululu ko da kai ba ka yin maganar to zunubin kuɗi ɗaya yasa sai ka tashi kamar gurin kawai in har ba za ka rasa hali ba to ka canza kamar gurin gaba ɗaya in kuma gurin ka ne kai ne mulkin gurin sai ka kore su ko ba yake nan ba ta huta magana ta sai Allah ya ma albarka Allah ta samu dace yace ila dalatahum fa innakum idan mislahum in kun zauna a cikin masu wancan ɗabi'a na hululu da rantuttuka na banza da ma'azza ta'uf to kuma ku zama kamar su a gurin zunubi kal ya hadari da insanu ko man wannan eh eh masu shari'a da shari'a yanzu mutum ya kiyaye kada fa ya zauna a cikin mutanen shari'a shi ne abin da mai littafin zuwa ya kawo ku ya ce wa in kunta fi qaumin fasahibki ya rabu wala tashadil arda wa tarda ma arda in ka je gurin mutane to ka zai abota da mutanen kirki su kada ka yi abota da halakakku sai su halakar da kai kai ba yau da gobe sai ka halaka yanzu ko makoci Allah hada ka da mutumin da yake yawan sa kiɗa kullum ne sa kiɗa kawai wata ne ka kana waƙar baka sani ba kwarai ko a ko kuma haka ne saboda tsamar bala'in yana daga cikin addu'ar da manzon Allah yake yi ta kullum yana da roman tsarin Allah daga mummunan makoci saboda ɗabi'un ka suna kana kwaikwayar ɗabi'ar makocinka idan mutumin banza ne sai ya fita daga ta kowane irin bangare ko yasa dole yake take addu'a cewa Allah ina roƙon ka kare daga sharrin mugun makoci kawai a kasuwa ko a gida ne kamar kana kuma alaka da mutanen kirki kullum ka cikin su za ka gairu gobe kai ma kana kwaikwayon ɗabi'u da halaye na mutanen kirki yanzu akwai anguwar da in ka je ka zauna a anguwar za ka fi shekara ɗaya biyu da kai da gidanka da 'ya'yanka sun sirtu sun zama mutane masu kyakkyawar ɗabi'a saboda yawanci 'yan anguwar masu kyakkyawar ɗabi'a ce za ka ga kai tsohon ɗabi'ar kamar yanzu abin kunya ce ka yi tashin mutane don ba mu yin irin nan in kuma ka zato ta anguwa kai da kirki da komai ka sai da an wagar duk an fasa tarbiyar ƴaƴan ka da kuma kai kanka ma za ku ko zan tsari kin ana ma abokan da hakuri har kar maka zo ranka ta ashariya haka an tuce ka ta gulala ta so Allah ubangiji ya tsare ya ce wa ulama uddalal kuma ka kiyayi zama a cikin malaman fata fatattun malamai masu kira akan bid'a da san zuciya kar kana zama a cikin su kenan ba kowane malami ya kamata ka je ka zama wurin su sai malaman sunna su ne masu kullun jaga kan abu Allah abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba ruwan da ka bi shi ba shi da ke zama da kai dan abin da yake ke samu ya yi shi rayuwa ya gode wa Allah ko ba shi bane to aka wani zamani da shi kuma wai malamin sunna ne ke kwadayin sai ya saka babban riga sai ya saka kaji a katuwar mota ina sha'awar tsatin gida da manya galla-gallan mata ai an samu ala'ai ai ba manyan mata ai kuɗi ake kashewa da yawa kuma sai yana son su ai ko ba ta sana'a to ya ra'ayi kenan haka ba za samu ala'ai to ko da larama ya saka ya cikin masifa ko ba haka bane to amma haka asalin malamai na farko ba ga suka rayuwarsu ba daga samu wani gaba ɗaya a duniya abin da ya mallaka shine kawai ya ajiye yar wata akuyarsa ko tinkiya da ake tatsan nono yake sha. Ko? Shine kawai abincinsa. In kuma da damuna ne zai je noma dan abin da aka samu a ranar da iyali. Rani ya shigo a tatsan nonon wannan dabba ta shi ɗayar ana damawa da fura ko a ɗauna ba samu dai a ta ba. Ba ruwan shi da sha'anin duniyar. ya tsare imaninsa kuma ya gama lafiya bai shigo cikin kobarin ya ma sha'awar duk wani kayan lagari kirkiri shi baya ma tunaninsa baya sha'awarsa yana lafiya kayan amma kana malamin sunna kana kuma sha'awar manyan motoci manyan gidaje ko ba zabi kake da kace kasuwanci ba da kada ka wasu babu laifi kudinka ne in ka samu kudinka halal ne ke abin da yake na halal har ma sunna sai Allah na so ya ga alamun ni'imar da ya ma a jikinka kana da kuɗi kudin ka kai kuɗi ba mu da duka motar miliyan ɗari ma in bi talar ne ya halatta ba ne ta kai haram wannan tukuci Allah yake ma kawai ba kuma kuma bai abun Allah wannan ka sa takalmin dubu ɗari biyar ka taka shi wannan matar da wannan tun tsirare ne ta kai shi in kai shi duk anguwar a dukan shi in kudin halar ne ya halatta ya halatta babu komai a ciki amma ba ka aikin samun kuɗi kuma kake sha'awar wancan kuma kai malamin sunna ne to yanzu za ka yi dole kana nuna kanka gurin yan siyasa dole kana ƙoƙarin shiga cikin sun san san maka ko a ya so a ɗiga ma kenan ka zai ka addu'a addu'ar ma an kasar da ta kai ya yi yawa just short time wallahi ta su gyawa an tafi taro da wani irin wani malamin ya raba da ta kawai malam simple ka ji ya kuma sun gani da kanshi amma can ba a ce ka je ka ce an gaje ka ce wallahi ba zan samu damar zuwa ba ko ba ruwanka da su ba ruwansa da kai kowa zauna inda yake shi kenan ka zauna lafiya ka ka bi Allah a irin arzikin da Allah ya ma matsayi da daraja da mulki wanne ne kyau ɗan wani bai samu ba ina da yawa gari shi ne kamar amir mumini a ƙasar hausa gaba ki da har nijar dukkan yankin lokacin shi ne shugaban ƙasa ko amma har ya gama rayuwarsa ya koma ga Allah ka san me sanarsa lifafa yake saka igiya yake da darajar sa bane matsayin sa ba zai saka igiya a tara a je a sayar a kasuwa a siyo iyalin shi kayan abinci kefa ne ko an yi noma an samu hatsi to hatsi kaɗai ne dole akwai barkono akwai kuka akwai gishiri ko ga wani to akwai kaza kaza a siyo har ya koma ga Allah bayan ya koma ga Allah ɗansa Muhammad Bello zama khalifa yana shugaban ƙasa ko an gama komai ya koma gida an tashi a makaranta a fada inda su fada su makaranta ce nan za a yi shari'a nan za a yi kaza aka gama shiga ya ce a kamar nono a kamar fura ta ce masa ai ba nono a gidan gaba ɗaya ya kare ga fura an tura ba nono in ba nono a samu ruwa mana a samu ruwa a damar gayan fura a kawo a can haka suke rayuwarsu sha Abdullahi na Gondo ya taho daga Gondo ya tafi aikin haji ya zo Kano ya sami kinsu ɗin shari'a alƙalan a lokacin ba su da wannan ilimi idan su aishi za ka zaga kama shi ya zauna ya musu rubutu da fai da yawa akan shari'a da hukunce hukunce haka ya gama wannan shekara ɗaya biyu ya ƙara koma duk suka koma ga Allah sukunan babu wanda ya aikin hajji a cikin su kai kuma dan kana ma da lokaci dole ya an zo wani gwamna ba kujerar maka to ka je ka yi a maka sai ka je ma malaka na tsine maka albarka kana labbaika da cewa la labbaika saboda kai abin da Allah baya so abin da Allah ba su. So kai da awa ta gaskiya kuma ka hakura da abin da Allah ya baka. Ko ba ka manzo Allah faɗa ba yace ittaqil maharima ta kulme a'badan nas. Warda bima qad kama Allah laka takun adnan nas. Ka yarda da abin da Allah ya kore ma na arziki ko naira nawa ne ka dan yi to ka yarda ka gode wa Allah. Sai ka waye gari ka fi kowa arziki. Saboda ka gode wa Allah ba ya damun ka. an samu an dafa tuwo an ci an alhamdulillah an tuka tuwo ba nama ba wake an ci amma alhamdulillah kai ka kwanta hankalin ka kwanta sai zama ne ya kwanta kan fasa ba abu ne da mishi bai san ma kasuwa ko ba gaba ne bari ya san wani sakatariya ba ruwai shi da wannan in ka zo gurin sa ma ya san kai dan layin kaza kaza ne to in ya shiga so ɗaya kuka gana ba za ka fara gama da shi ba haka ake amma kana da awar sunna kuma kana kokarin mun sai kayi takara da 'yan duniya a gurin kwalliya a gurin motoci a kuma kai ba sana'a kake yi to kaga wannan duka akwai abin da ba a bukata a ciki zaka dai kai zama da malamai na sunna ba na bid'a ba yace walal aqidatu sahiha kai zama a cikin malamai masu aqida lafiyar aqida ta qala Allah qala rasul ba aqida irin ta dan bid'a ba da za ana kawo ka siffofi da maganganu amma kan kwakwalwa ba a kan nassin Qur'ani ko hadisi. Na fata an gane, don ka zama a cikinsu kullum imani ka daga karuwa. Shi yasa ka samu wani daga cikin magabata yana zaune a wata unguwa sai wani abu ya kama ya sanar gidan shi. Gidan kamar a yanzu mutum misali bai wuce miliyan ɗaya ba. Ko? Sai aka zo aka sai gida aka saya miliyan ɗaya ta albarka da ɗari biyar misali. Sai ya ce shi ba gidan ba zai sai da shi ba sai ya kai miliyan goma. misali bakin suka ce a to malam ka samu ala to wani sai gidan miliyan goma to ai ba gidan kadan ne zan sai da ba har da makotin gidan mutanen kirki ne duk wanda ya rura a cikin su ko miliyan ɗari ya sai gidan ya ci riba in ne hankali ne amma in dabba ne to tafi dan ba rike zai sai gidan shi a can bayan gari cikin masifa da bala'i haka ake saboda har makotin zan sai da muku zan yi asarar mutanen kirki dan daya a cikin su haka haka ake amma ka je kai za ka sai gida ba ruwan kama da samu kwatan kama shi an shiga masifa Allah bin ne ya kiyaye yace wa lil manhajis salim kuma kai zama a cikin mutane masu manhaji wanda yake lafiyayyen manhaji hayya lafiya ta sunnar manzon Allah ba bid'a a ciki babu son zuciya komai za a yi ya ya manzon Allah ya tayi ya manzon Allah yake yin tsarki ya yake yin alwala ya yake yin sallah ya yake tafiya ya yake yin magana duk ba akwai ba suka ce duk duniya babu wani makaluki mutum ɗaya da aka san komai da komai shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya tafe shi an rawaito game da shi maganarsa tafiyarsa irin da yake kwalliyarsa sa tufafinsa kalan kayan da ya so a rayuwarsa ko duk an kifu faɗa cikin hadisansa komai na shi an faɗa yanzu to komanka idan za ka yi kewa sai ka kai koyo yaya manzon Allah ya ce ai to kai zama da irin waɗannan mutane za ka zauna lafiya a duniya kullum imanin ka da karuwa amma idan ka je ka zauna a cikin waɗansu ƴan duniya to ko me Allah baka ba za ka gode wa Allah ba Allah abin gidi ya eh yace wajalisuhum tabana da su wa yastafid minhum dan kan nemi ka karu da su ka rika samun karuwa a addininka babu wata tsara mafi kololuwa kamar kana samun karuwar ilimin addini da kuma karuwar imani kullum ya fi komai daraja a musulunci amma a yanzu mu inda a ce wani hasa harka ce ko zama ne a wani gu da za ana samun karin samun kuɗi ai da sai an kori mutane a gurin ko amma magana ta kan karuwa ta addini suna zaune suna ta hira yana kuma ta banza wani lokaci ba hira da ta ta asara ma ga sauro ga zunubi amma yanzu shi masallaci zai karatu ya girma haka shi kuma hijjanin ba kaga wani karshen asara ke to ne ka karu bari ya karar da wani kuma sai wani abu ya faru gaba ɗaya kansa sai kule ya to shi ya ma za a yi ko lokacin muna muna makaranta wata mata ta ce ita ta shiga damuwa ne kwanan ta arba'in jini bai tsaya ba a jikinta ta tambaye mijinta ko ya ce mata kawai ka ci gaba da sallah a ki ci gaba da daidai sallah kai har ki sallah sai ta kuma abin ya dame ta kwana arba'in mata talata abin ya dame ta to yanzu ya za ta yi wannan da mata yake yan da mata yake ai ta yi nisa da yawa ko ai sai dai da tambayi su malamai kuma ai to haka me ja masa haka baya karatu ko ba alaka da malaman karatu ai da sai to bari tambaya miki cikin kana fito ka tafi malaman sunna ni malam kaza kaza maka bayani a to ga yadda aje ka amma bai sani ba kuma ya daura ta kan layi da shi ya dauka ya sani shi kuma addini ba a cewa na ɗauka kaza ne. Dalili da ake so tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sa mu dace. Wannan wani ne tambaya ne kuma yake cewa ne zan tsana ne Yin ne? Istimna'i. kuma ana ne? To, babbar magana shi. Wai mai hukuncin istimna'i a musulunci. Istimna'i shi ne mutum ya amfani ya rika da ya amfani da hannunsa yana shafa al'aurarsa har ya je ya zama ya yi release. Ko? Ina istimna'i ai, masturbation da turanci. Wannan malamai da yawa suka ce haramun. Malamai da yawa sun tafi kan cewa haramun ne. saboda abin da Allah ya faɗa game da sha'anin wannan shine hanyoyi guda biyu ko ba yi bane mun Allah ba mu labari idan kana da kuɗi ka je kai aure idan ba ka da kuɗi ka rinka yin azumi kuma akwai nauyin abubuwan da bai kamata kana cin su ba dan suna ƙara mutum karfin sha'awa to sai ka tambayi likita to ba shi kada aure amma me ya kamata karkar kana ci dan kada ya ƙara ma karfin sha'awa sai likita ya gaya maka sai ka daina cin wannan abubuwan kai ta hakuri kana ta abin kana ta azumin ku ka nisanci wannan koshi da yawa ina fata an gane to sai Allah maka magare shi kuma har mutum yayi dole da yankan janaba ai daga cikin hadin janaba shine fitar mani kike sa janaba in dai ya fita da zabin kanka ko kuma ka da dadisin da yake fita sai kuma da yake fita lokacin mafarki ko da baka san me kai ba sai ka bar hagan ga mani ya fito ya fata masa kaya kuma kai tunani ban ga sa kayan farki ba dole za ka yi wanka to shi ma nan dole za ka je kai wankan janaba sannan kuma yin wannan abun azanci mafi yawa na malamai suka ce haramun ba a so kawai hanyoyi guda biyu ne ko ka yi aure in kana da halin yin aure shi kuma aure kullum muna faɗa a musulunci musulunci addinin wayayyu ne ba addinin yan kauye bane addini ne da ya fitar da komai filla filla ko ba ga bane in har ka san baka da capacity za ka ɗauki nauyin mace kar ka yi aure wannan shine sunnar manzon Allah hujja kuma shine kissar Fatima bintu Qais sahabiya ce aka mata shi uku ta dogon magana cewa gashi nan ta zama da wajen ta dauki da shi gidan Abdullahi bin Maktum makaho ne dan uwanta ne ke idda a ciki saboda baya gani makaho ne zaki tuba kayan ba zaki tare hijabin kuma ba zai ganki bai san me kawai da makaho amma in kin gama idda da wacce gaya mu ta gama idda lafiya wata ta ce manzala ya manzala na gama idda ta kuma na samu zaurawa guda biyu akwai wani ko da kuma wani sai ya ce mata to shi wani na farko karki aure shi saboda ne fa innahu darrabul lin nisa a wani a wata ruwaya shi ne dukan mata ne ba shi da hakuri ko kuma wata fasar daga ce a mutum ne mai yawan yin tafiye tafiye za ku ɗaura aure bari ki wata uku hudu biyar bayan haka akwai matsala ke ba ba ki da miji ba ko ke ba kira da miji ba ke kai ta karki aure sai ki mana da mutum ne mai mummunan dabi'a mazalla ya hana aure sai ya ce shi kuma wani da yake so shi malamin da yake san fa innahu su'ulukun la mala lahu fa ila kulli karki aure ni ke me nake ci ayar za ta ko hadisin ai ba abinci ba ana ba an gane kai ustaz zai babu ko sisi ai ga ba zai yi ba ita karki aure shi walakin in kihi Usama bin Zaid ki je ki auri Usama bin Zaid ita kuma take ji cewa ai Usama kaman ya mata yaro ta dan yi dam ita Usama kuma yace in kihi Usama bin Zaid magana farko da manzon ba ta dauka cewa kamar shawara yake ba ta da ta kara faɗa ta gada cewa ko yanzu umarni ya ba ta ita sallama ta to ta yadda ita ta ga auri Usama kuma na samu alheri da jin daɗi mai yawa a tare da shi. To haka abin da nake nema a nan shi ne manzala ya hana a auri mutumin da ba shi da kuɗi ba da sana'a. Na fata an gane a za ce ba ka da sana'a ka san ba za ka iya ciyar da mace ba ba daidai ba ne ka yi aure. Shari'a ba ta so ba daidai ba ne. Idan ba ka da kuɗi da za ka ɗauki ɗawainiyar mace ka ba ta gurin zama ka ba ta sutura ka ba ta magani ka ba ta ilimi in ba ka da wannan kuɗin to sai ka rinka yin azumi dan ubangiji ma haka ya faɗa a cikin suratul nur ko yace wal yastafatil ladina la yajiduna nikahan hatta ne yughnihum Allahu min fadli wadanda ba su samu kuɗi da za su iya yin aure ba to su yi hakuri har sai Allah ya buɗa ta su su saka rinka yin azumi da kuma koma hadisin can Allah ya cewa ya ma'ashara shabab fa zalikul ba tazawwaj to menene alba'a alba'a ba sadaki yake nufi ba lafata an gane alba'a shi ne dunkulin rayuwar aure gaba ɗaya za ka iya biyan sadaki za ka ɗauki ɗawainiyar matar ciyarwa shayarwa tufatarwa magani gurin zama shi ne alba'a sannan kuma kana da ƙarfin sha'awa na saduwa da mutum to so ake cewa alba'a in kana da alba'a fala tazawwaj to yayi aure saboda yin aure yace fa innahu aghaddu lil basri yin aure ne yake saka mutum ya daina kallon kalle kallon mata kan titi ko ba wata hanya da zaka buka daina kalle kallon mata mafi kaiwa kololuwa sai in kana da mata ina fata an gane yace kuma wa asnal lil farj shine hanya da tafi kowace ta katange amana al'auraka ba za ta je kai zuwa yace da amma idan baka da alba'a fa ya za ka yi alaihim bisawm sai ka rinka yin azumi fa innahu lahu wija'un shi azumi garkuwa ne zai karya ma sha'awa sai ka daina cin nama ko yawa dole ai ai dole ya kamata kai kawai ai kowa da irin halittar da Allah masa balon ya ci nama ya nan ɗari biyar ya koshi to shi kina ya shiga uku sai karfin shi sai tashi halitta shi wani kuma da ke kawai ya hayi kenan eh eh yanzu ko a ji su to da la yi halin da cin musahidi duk abin da ka sani yana motsar da sha'awa ya kamata ka rika ci ba sai kana ta yawan azumi kuma kana ta addu'a sai shawara ta karshe ya kamata kai kana sauri aure akwai wahala eh haka ne dama tan aure abin kashe kuɗi ko ba haka bane tun da gashi manzo Allah ma ya hana auren da bai da sana'a shugulukum la ma da laku ko yanzu da nayi kana da dan abinka amma yanzu in kaje ka tsaka aure budurwa akwai matsala za ka ga tare ba zawara ba ka ce aure ba zawara a zan za ka kashe budurwa miliyan daya a zan ba zawara ta ga rabi ne ko yawa eh yau to ka gani to shi kenan kuma sunna ne kuma sunna ne ya ga so aure shine kwanciyar hankali sirrin da Allah sa cikin yin aure shine a samu nutsuwa fa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan min litaskunu ilayha fa haka Allah ce fa daga cikin ayar Allah ta kawo muku mata daga jinsin ku kuma mutane ne kamar ku menene sirrin gaba daya Allah don ku samu nutsuwa ka samu nutsuwa to zan da ka samu nutsuwa shiken suka zai aure ta to da dama a wani lokacin a budurwar ma ta baka ciwon kai saboda matsaloli ko da iyayenta da waye ɗinta da kaza ita kuma mai yiwa ba zauren mai yiwa in kai ka ta yi aure ta san zaman aure kuma ta yi ta zauna a gidan tsawon lokaci ba aure ta san zaman ta a wancan gidan ta yi matsaloli da yawa ta yi kurakure da yawa yanzu dinan sai aure za ta gyara waɗancan kurakuran ne ta ga zaman gidan bala'i ne masifa ne ana haɗa ki ɗaki da ke da kannan ki ko ba ka bane wasu ma sai an gama komai an rufe gida su kwana a zaure dole saboda babu ɗaki a gidan domin ke ba da su a gidan an cire ki al da tsaka kuma kin dawo ba ki da ɗaki to a ga ta samu mijin aure yanzu ba sai da wasa ba watan kai ta lafiya tana kuma rata da ita na'am a to ai wannan mun sha buga misali muka ce idan mutum zai yi abu malamai suka ce ko in za ka yi abu to abin da ka so shine kalla abubuwa guda uku na farko abin da za ka yi ya sa'a wa Allah da manzansa bai sa'a musu ba to kai idan ka yi za ka samu wata fa'ida a rayuwarka eh za ka samu to na uku ba ruwanka da mutane kawai kai kayanka domin ko me ka yi sai wasu sun yabe ka wasu kuma sun kushe ka in budurwa ba kara ta yanzu kai ka nisa wala ka aure shaiwanci shi ba sanar ba ina ba zara gane babban abin ɗaya shi ne in kai kana da na gaba da kai iyayenka sai ka zo ka bada shawara kafin kai in sun gamsu sun amince kawai kai kayanka a in ka aure bazawara ka fito rubuta a shagoshin ka cewa kai mijin bazawara ne gidan wa a tsaye ba wannan ba gulma bane kai ya kamata ka je ka faɗa tun kan ma a kai gulma wannan shine sunna saboda haƙƙin magabatan ka ko ina so zan yi aure akwai da nake so amma ta taɓa yin aure kai ka ba su dama kai su tattauna shikenan in suka gamsu kan ba ranka da kuwa kuma ai an gwada ka ce ka bari ka bari ka musu da'a ka yi haƙu ko ba yi bane a ƙara tsirai kuma an ƙara an ƙara har a jikin da ta insha Allah musamman a ce iyaye da suka ce karkai sai ka hakura ka rabu da su amma ba wani shar'i bane wai a ce dole sai ka aure za kana saurayi ba shar'i bane shi ne dai ma'anar eh duk abu ɗaya ne ai to yanzu misali akwai ko me kai bayan Allah ya kan fa inda duniya ce suka ce manzon ladhi yanjimin nasi saliman waye suka zauna a duniya ku ta lafiya karama da zage shi an taba samu Okay. Wa alaikum salam. Yin yaushe? O masu ƙirgiri, masu ƙirgiri da gini. Yau haka ne. Thank you. eh eh a innamal a'malu kenan ina amsa su kawai in dan Allah ya barge musu zai samu lada in kuma wani mawaki ya kwaikwaya har gaba zai samu zai samu zunubi ko ba shi bane shi ne Allah faɗa ya ko ba an yi hijira ba da faɗa wannan hadisin aka fi fa mun kan hijira tuhu ne ila Allah wa rasulihi fa hijira tuhu fa wa kan hijira tuhu fa ila dunya yusibuha aw imratan hijratuhu ila ma hadar ilayhi saboda ka bai bari biyu mu ya tara ya kaza ya kaza in dan Allah ya farki mu zai samu lada a gun Allah in dan wasu da yake kwaikwaya ne mawaka ko makaɗa ko ƴan kaza ƴan kaza na turai da sauransu to shi ma sakamakon barin gemunsa Allah ya san dan me kuma na barkuci irin wa to ai bai kamata ka zaune shi kin ba kai sun ta hana zaune ma gaba daya haka sai za ka yi wasa da barkwanci ma kai akan abin da yake na gaskiya ne ko da a ra'amuran ce zan lamunce a ba mutum gida a aljanna idan ya daina yin ƙarya ko a wasa ne. Ka gane? Dan ai dariya ba na ɗanyi ba, ka faɗo wani ba ai dariya? To in wannan ma ba ka yin ƙarya za ka samu gida a aljanna. To za ka za ka zaune shi ke wajen yabar jamus ba ruwan kare shi. Kuma kai wata ka zama wayayye, yayi wayayye kar ka taɓa ganin mutum ya yi abu. Ka faɗa ka faɗa misali ya yi diresin ka da kai wannan da ya su naka kamar kamar nan tashi ai wani kauyanci ne ko kuma ka fito karara a baya din nan fa yayi tsawo ita wannan kauyanci ne duk bai kamata ba sau ka zama kai ma ka san me kake yi ina ba za ka gane ba ne mutum je mu ya aji kuma ka zo ka muzan tashi har ka ta mutuncin sa ne wannan ai kuma mutunci ya hana wulakantar da mutane ba din da hazari ma ya kawo ba haramun ne ka wulakantar dan uwanka musulmi so wasa na ka wulakanta mutum da siffarsa ko da adansa ko da wani abu nashi ai haramun ne ma musulunci so da kamata a taka da ɗabi'ar wannan ba ba ruwanka da ya bar gemu ko ya bar gemu kai wannan ba sha'anin ka bane in karanta da hadda kai magana kan cewa sunna ne a bar gemu wanda ya bari dan Allah ya ba samu lada wanda ya bari dan a faɗa shi ma shi ya san abin shi ina ga wannan shine mafuta ga baki daya Thank To, dama maganar ƙayyade sadaki da muka ɗauka a nan, karantarwa na almajiran Imam Malik, wasu daga cikin shi, da shiga su Imam Malik da kansa ya ce shi yana ganin mafi kankantar albashin da kuma sadaki, to ya zama rubu dinar domin da shi ne za a yanke mutum hannu ya sata abin da ya kai kimansa mutum da mai aure ke halattawa shi ne zai halatta ma jin daɗi da matar za ka halatta ma ta gaba a jikinta to zama mafi kankantar sa da dai da abin da sa a yanke wa hannu amma hatta da yawa daga cikin almajiran hidin ma yana rayuwa sun mar bayani cewa ai su suna ga bai kamata a yi haka ba saboda ai wancan in ka aure mace to gabar ɗauke ta kai gaba ɗaya ba ɗauke ta kai baya. Na fata gane, to amma abin da ya fito a fili a hadisan manzon Allah shi ne sadaki ba shi da lili. Idan mace budurwa ce, to alwalinta, babanta ko wakilin baba da zai zama shi ne mai aure da ita. Duk abin da ya amince shi ne sadakinta, to shi ne sadaki. Saboda ina dalili suka ce hadisin da manzon Allah ya zo yana zaune a makarantarsa a masallaci ko? Sai ga wata mata ta ya manzo Allah na baka kaina. Allah ya halatta manzo Allah duk wata ta ta ba ta kanta idan yana son ta shi kenan ta zama tasa. Don Allah ya kalle ta a lokacin Allah bai kadara zai aure ta ba. Ya ji ko baya son ta ko ba shi aure a lokacin ba mu yawan son ta kare sai ya shi shi ko wani sai ba na son ki ba saboda karamci irin nashi da ɗabi'u na kawawa nashi. Idan ya ce baya son ki haka ta ta shiga uku ai kuma da ta a duniya. Sai Allah ya shiru to sabai sun san waye manzo Allah sun san halayensa da suka ga cewa ya shuru to alamun cewa yanzu baya buƙatar aure ba ko wani ustazu kuma a sai ko yana son aure shi kuma an agaji ne ya agaji ya ba ya ce ya rasulullah sai ka wani magana ma wanda suka ce wanda kawai aka gane cewa na mutukar son aure sosai yace ka aura mun ita in ba ka san ta a madadin ya ce in ba ka son ta ka aura mu sai fara kawo a aura mar in ba ka da wata kuma ta dama ta ce na ba ka kaina a ga shi ko ya aure ta ko kuma ya aure da ita ta sallama sai abin da mazalla ya yi ita to ka kawo sadaki ya je ya fafata ya dawo babu kuɗi fari a hannunsa wallahi babu kuɗi a manzala ba kuɗi ka je je ka fafata da yanzu ƙara dawa sai babu fa ita ka je ka nemi ko da zobe ne ko ba na azurfa ba zobe haka kawai na karfe zobe kawai ka kawo ya ji babu ya ce to amma ga mayafi na zan ba ta ce a mayafin ka kuma to in ka ba ta kuma kai ba ka da mayafi ya kana karfa kana rubuwa da shi ko ba yi ba ne to ba a yadda ba to kana da haddar qur'ani ya ce ina da ita misali ka ta haddace bakara ali imran nisa'i ya to shi kenan zan aura maka ita a kan sharɗin ka koya da ita waɗannan ayoyin surorin ta koya ta iya shi ne su zakinta aka ɗaura musu aure a kan wannan malamai suka ce mutum ne mai ƙoƙarin nema mai kazar-kazar ne amma farin kuɗi ba zahiri shi a hannu ke za ka masa auren saɓanin wancan su ulu kuntum a zai daga cewa su dan kullum su to ya aka ba wa wannan aka bar kuma a gana shi aure to da su ulukun ne zama daga je ka san ko ba ko ba fasara maka san ai su me za ta da Hausa malalaci ko yawa malalaci shi ma launa ne dan hutu ne ba da ko sisi sai zama a inuwa sai iya zagin mutane mutanen mu ne zuwa gaske ba to sai aka aura mar aure da ita a sharfin zai karantar da ita waɗannan saurin da haddace kaga inda ka sa mutum a gaba sai ya koyi sura kaza ya iya aiki ne ko ba aiki ba to shine sadakin wannan aikin sai ta koyan shine sadakin ta aka daura musu kuma aure da haka ka abi anan zalla ya daura musu aure ba ma da kuɗi ba ko babu balu na abu kuɗin sa sai da kawai ya wani aiki zai shine matsayin sadakin kuma yadda kuma aka daura musu aure kuma aure yayi za ba ta an gane to sadaki a zancen da fi kowanne inganci shine ba shi da limit idan mace ba zawara ce abin da ita ta yarda sadakinta ne inda tana da hankali to kawai ne sadakinta ina shi ma hujja mamar Anas bin Malik ummu Sulaim sun taru mai sau matar ta kyakkyawa kuma wayayya kuma illa mutum ta sa kun da Allah ke musu wani abu kai kai ga kaga waɗannan abokan tafiya tana da ƙwarewa a rayuwa ga kyau ga diri ga le ga le da mazalla ya aka fara kawo musulunci madina ya ta fara ta fara karɓar musulunci mijin da kuma ya shi ba da karɓar musulunci baban anas bin malik kenan sai ya gudu ya je ya mutu a san wani guri ma to sai wani ya zo yake son ta abu talha kenan da to sai da ban mutum ne mai daraja in ka ta kana son mutum bai kamata sai ba a san ka ba ita to kinga ki faɗa min nawa kike so sadaki zan biya saboda isheshiyar mata ce ka san mutum ne shi sai hankali ko yawwa ne kuɗi a san mutum da shawarar yawwa to aka ce ki faɗi su daki miliyan nawa ne zan rubuta miki ta ko ko ba na akawun in yanzu ne ko ta ni musulma ce kai kuma mushriki ne albashi a sadaki na shi ne ka shiga musulunci in ka musulunta kawai ni ne sadaki na musulunci ta ce eh ta ce a'a ki dai faɗi kuɗi ko nawa da ce a ni ba na son komai kawai wannan shi ne kuma da fanta yadda ka yi nazari da kai ba zai iya hakuri ba ya dawo ko ya larabci da ita ka san ta namiji ba abin da yake saka shi bala'i kamar wani yasa ka ta hardo Allah kai da kare ga tangadi ko wallahi Allah ga mutum ya da da mutum to kamar addu'a ka rage shi bal bala'i ne sane shi ba wani abu ta namiji yake so a duniya sama da mutum saboda ka sai zo a ƙarshe ya yarda zai musulunta sai su amma yanzu muna da shugaba mu je gurinsa a mara bayani idan hakan da ne daidai ne sai kina daura mana aure aka daga mu za ta to gashi yadda muka yi da wani ni ce mar ya shiga musulunci kadai shi ne sadaki na kuma ya ce zai shiga musulunci ya ka musulunci a gaban manzon Allah kuma ya daura musu aure a haka shi ne sadakin to haka nawa ya biya wannan shi suka ce malamai sadaki ba shi da ne a sama ko a ƙasa. Illa iyaka ba a so a tsawaita shi lura da inda kuke rayuwa amma. A wani guri kuɗi kaza tsada ne, a wani guri kuma kuɗi kaza arha ne. Su ya danganta da gunda ake da kuma waye zai yi auren. To da in ne su zaki ne aka je da tsakanin matar da mijin zawarawa ne suka yi gosai ne suka tattauna sun yadda ta karɓa su kin aure yayi. Wannan shine zancen da ya fi inganci insha Allah wallahu a'lam. أنس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله